Mai sauraro a kan mita tamanin da takwas da ɗigo biyar da laifin mu da zamani sunana Abba Isa Muhammad daga nan wata makarantar manya ta matan aure da ke yankin Ja'in a ƙaramar kuma Gwale da ke nan Kano inda ƙungiyar kula da inda ƙungiyar waɗannan manyan makarantu reshen jihar Kano ta kai tallafin kayan karatu da suka haɗa da littattafai da sauran makamantansu ga wannan makaranta domin bunƙasa ilimin manyan musamman iyaye mata har ma kuma mun samu zanta da shugaban ƙungiyar da kuma shugabar makarantar gami da wasu daga cikin malamai da ɗaliban ga yadda tattaunawa ta mu ta kasance har ma da irin yadda suke gudanar da karatun.
suna da matsayi da ƙungiyar.
suna na kuma da garo maga da tsowa ni ne shugaban ƙungiyar makarantun kujalin manya ta ƙasar reshen jihar Kano wadda a yau ne Allah ya sa muka kawo kawo taimakon littattafai da wani bawan Allah ibayar sakamakon taro a sakamakon shiri da ake a gidan rediyon freedom na yanci da rayuwa karkashin hajiya aisha mahmud alhamdulillah yanzu wannan makaranta daga ganta makaranta ce da aka zo tun watan aure wanda da sun daina karatun saboda rashin kayan aiki saboda rashin tallafi yanzu wannan tallafin da wannan bawan Allah ya bayar ya sa sun dawo makaranta yanzu da muka mika musu kowa aka bashi littafin da ake so ya aiki da shi to me kiran ku gare su wajen yin amfani da kayan da ka ba su ta hanyar da ya dace yawa dama abin da suke kukan rashin littattafan ne kuma littattafan ba zai tafi mai littattafan rubutu ne da na da littattafan rubutu ne wata a ce ta so littafi guda hudu ko guda biyar ko mijinta ya bata ta so akan mijin ya bata sai dai ta daina makarantar akan haka ne ma sa makarantar da aka daina karatun aka zaizaye amma yanzu zuwan wannan kayan aiki da Allah ya kawo yanzu kowannen sa ya zo an danka masa kowa nasa a hannunsa shugaban makarantar Hajiya Umma Muktar to ya suna Rabi Abubakar Usman to ya kuka ji me aka ba ku tallafi an ba mu littattafai tallafi amma gaskiya ba karamin farin ciki da godiya zan yi ba ina zaune a ja'in dinnan shekara ashirin da uku amma ba mu taɓa jin daɗi da farin ciki fiye da yau ba wannan kungiya ta fara ne tun daga mutum biyu uku daga shawara ya kai yanzu mun kai mu saba'in da wani abu wai za ki kai shekara nawa a duniya ni dai shekara ta hamsin da shida ko da bakwai to yanzu karatun matakin firamare ake ko ta malam alhamdulillah yanzu ba abin da zan ce da wannan kungiya dan lokacin da aka fara nuna mana karatun nan littafin ma sai an sa hannun mu an rike mana bira amma yanzu ko me aka ban zan iya rubuta shi to alhamdulillah ni zaki cewa waɗanda suke ganin kamar girma ya cin musu ko kuma ba gaskiya ina kiran ƴan uwana waɗanda suka makara dan makara ce duk wanda yace ba zai iya ba to ba zai iya ba wallahi malam nayi karatu gaba ɗaya da girma na sai da na ma gama haihuwa ta ƴaƴana tara amma na kai a goyon ƴata ta ƙarshe zan shiga makaranta ban san me nake faɗa ba kuma in shiga a fito har ta kai ta kawo yanzu za a iya cewa wai in zo in buɗe littafi kai in ya zama malaman ma ba sa nan ina iya koya wa wani malam wannan ne bakin yayi nauyi
to ya suna salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sunana raginatu idris to gaskiya dai lokacin da an umma ta kawo man proposal din cewa tana so za a fara makaranta dutu gaskiya ba a dan muka fara ba da wani guri ne a nan dan kasa muke yi dan lokacin da ta zo take gaya min tana so a yi ina so zan fara daukar bangaren english ce malama ce ko ɗaliba ni malama ce to wai ya aka yi ranar farko da aka game da ɗaliba to shine dai yanzu dai nake so in kai ka kan zancen ta zo ta same ni a gidana take nuna min tana so za a fara koyar da ɗalibai bangaren english da mai gidana ya zo nake gaya mai posting abin da ya fara gaya mana cewa ya mata suna da rauni ba za su iya ba ni kuma na nuna masa insha Allah in dai muka zo za su yi kuma za su gane so alhamdulillah rabbil alamin ranar da na fara shiga aji na zo na same su gaskiya mun fafata an fafata wata kalma ko darasi aka fara koya musu posting abin da na fara koya musu a turanci pronouns mun fara da pronouns gaskiya.
Wayya aka yi wajen furtawa ta sun To kai ma dai kana son abin dariya amma dai alhamdulillah masha Allah tun da yanzu za su yi comprehension da sauransu kuma they can speak. Then normally yan na shiga I'm not used to talk to them with Hausa. I normally speak English. kuma they are ready to catch up kuma alhamdulillah irin turancin da suke dawo muke da shi ne sauraro yake so yi a ba wani abin da zan ce maka akai tun da ni alhamdulillah rabbi alamin dalilin haka har na ɗauko kanwa mahaifiyata a yanzu haka ta iya rubutawa ta karanta to me zaki ce wa waɗanda suke ganin kamar lokaci ya ƙure musu to gaskiya lokaci baya kurewa a ka'ida dai a musulunci lokaci baya kurewa an ce in dai zaka nema to Allah zai dafa maka ni shawarar da zan bayar to ni hanni kaina yanzu akwai kalmar da na manta ta a primary school amma yanzu ina yi ina ina gane ta to abu ɗaya shine da Allah dan annabi mazaje su yi haƙuri su bar matansu su fito su zo su nemi ilimi saboda babu abin da yafi ilimi daɗi ilimin ƴaƴa mata yayi ƙasa muna buƙatar ilimi da Allah taimaka kuma a taimaka al'ummar musulmi gaba ɗaya to ya sunan malama da makaranta sunana malama sadiya muna farin ciki da wannan makaranta don a gaskiya yan guraren nan gabaki daya unguwan nan ta samu ci gaba da ɗaukaka don wannan makaranta saboda majority yan ungu wanda suka zo makaranta ga shi dai kamar wannan malama rabu ko rika allibu su iya ba amma za mu ɗauka za mu ɗauki hannun su mu rinka nuna musu karatu tun muna abcd alifun ba a bacce da su alhamdulillah yanzu ba abin da da za mu ce da ɗaliban kuma suna ba mu haɗin kai sannan kuma ita shugaban makaranta malama umar kai ba abin da za mu ce mata sai godiya wai idan kuna koyar da ɗaliban mai sauraro zai su yi wace irin mu'amala ake yi wajen koya musu su dawo muku da karatu eh mu'amalar da muke yi wajen koya musu za a zo kamar idan kamar irin pronounce notice haka kamar fridge haka da ba su iya faɗa ba kamar mu dinga sha suna kallon bakin mu kamar ni dan na fi koya musu qur'ani haka kamar za mu dinga haka alhamdulillahi rabbil alamin suka ce alhamdu sai mu ce a sai mu ce ha wajen sa ba za mu ce sai mu ce sa daban sa daban da haka da haka duka karatun su ka san majority sun yi karatu sosai na da amma duk ya lalace amma alhamdulillah yanzu karatun su gaskiya yana kyau sosai suna da matsayi da kuma sunan makaranta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana ummul khair mutar sunan kuma makaranta gwala alkhairat To, wace nau'in makaranta ce ta yara ce ko ta manya a ta manya ce ta matan aure ce tsawon wani lokaci aka fata eh an gina alkhairat a shekara ta 2013 amma kungiya ce da ɗalibai nawa aka fara da ɗalibai shida muka fara yanzu ɗaliban ku sun kai nawa ɗaliban muna da guda 77 kun yaye ko ko sai yanzu nan gaba yanzu ne za mu yaye a wannan testam din da zai shigo insha Allah ga wannan gudunmawa da aka muku ta littattafai ya kuka kalle ta gaskiya alhamdulillah saboda tun da na kafa wannan makaranta ni nake ciki da adana ke rawata wanda yanzu da wannan kungiya ta nogas ta shigo ciki ta bani kaga dan gida na ne kuma saman nan nawa ne ni na bada shi na asusa shi na ringa yin karatun da na ilimin manya duba da yanayi na karancin fahimta da jahilci da mutanen mu suke fama da shi yanzu ɗaliban ku sun kai nawa muna da ɗalibai 78 wai wanne kalubale kuke fuskanta wajen koyar da su tunda manya ne watakila shekaru sun dan jaga kuma hidimar iyali Eh, gaskiya gaskiya akwai kalubale tunda wata ma zaka biya maka ta karatun idan ka ta ce gobe mai ka biya da kyar za ta tashi haka za ku maimaita shi ka kuma maimaita shi ka kuma maimaita sai ita ce na maimaitawa amma ba ma gajiya shi sa na ce ko a jawabi na ɗazu ina gode wa malamai na da ba sa fushi ba sa jin haushi ni ma din kuma ina shiga ina koyarwa tunda ni ma malamar ce to wani sako zaki tura ga sauran mata da suke gida suke ganin kamar lokaci ya kore musu na su fito su nemi ilimi ko da irin wannan to ni dai abin da zan faɗa musu shine basu makara ba su fito neman ilimi ko da abin nan sun ne ka fita ka nema aji annaba abin da ya faɗa kenan don haka ina kira ga matan da suke zaune a gida ba sa zuwa makaranta su fito su zo su nemi ilimi Yau.
wani lokacin akan zargi mata da yan gulmace gulmace ko kuma irin waɗannan abubuwa kuna samun sa irin to ka san dan adam ala ayi halin ko ba haka bane dole in ka tara mata sai ka samu gutsuru tsoma mu dai amma alhamdulillah akwai sauki gaskiya wayannan malin wangara da ya kama da shi ya fara kawo wa wannan kungiya gudunmawa ta kyautar naira dubu goma ya kawo talakadan ba ajalan ba gatanan ya ba mu Allah ya saka masa da alheri Allah ubangiji ya kawo mana dubun su muna nan muna jira akwai matan da suke da kalubale na kayan karatun ne ai akwai kuma sannan ita kanta makarantar muna buƙatar abubuwa tunda guri ne yanzu in ruwa ya zo rufin sai da shiga ɗakuna na nan ake ana zuwa a falo na da zama kuma anan ana yin karatu saboda ruwa yana shiga ba ma samu kuma mu da bencina kuma ka ka duba yanayin gurin muna da abubuwa gasa da ke buƙata sosai muna so mu bude office tan da a can sama tunda muna da gurin da mu bude to amma har yanzu dai Allah ya bada iko an yi ba yanzu kuma za ku hau sama ka ga yadda muke gudanar da karatu kuma sannan ina miƙa godiya a Freedom Radio suka zo suka halarci wannan makaranta Allah ya saka musu alheri ubangiji ya ƙara ɗaukaka su mun gode mun gode ciyaman na Lagos Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri mun gode
Addition of four digit numbers. Addition means plus tarawa kenan ko in aka ce addition. This is a sign of addition ko wannan shine alamar tarawa duk da mu- mu suka ga wannan wato ana nufin tarawa kenan misali an ce mana four digit numbers za mu tara nambobi guda hudu namba guda hudu a lissafi tana farawa da gidan thousand wato th na nufin dubu ɗaya kenan sai h hundred wato gidan yi kenan sai t wato 10 don goma goma sai you unit gidan ɗaiɗai kenan ko for example sai aka bamu 786 plus i mean se- 7,860 and, and nine- 96 plus 2,478 za mu tara su ko za mu tara wato dubu bak- bakwai ko da me ɗari takwas da tasa'in da shida shi ne seven thousand eight hundred and ninety-six plus za mu tara kenan da two thousand four hundred and seventy-eight Who can tell me the four digit numbers? Who can tell me? Okay, stand up. Four digit number. Four digit number. Nobody who wacce ta fara daga kan dubu zuwa ɗaya unit kenan ko? To.
Assalamu alaikum. Za mu fara da wannan 9,645 za mu yi Su ne fara.
kun ga four digit numbers ko? Ko? To idan za mu haɗa ta da wata number wato za mu tara sai ki tara mana waɗannan nawa zai bamu. Gashi nan.
Za mu tara wannan 6 plus 8. To za mu saka 4. Za mu saka 4 ne. Muna tafiya da 1. 9 plus 7. a 15 plus wannan one din nan da muka ajiye to za mu ajiye 7 muna tafiya da one sai 8 plus 4 12 plus wannan one din nan da muka ajiye 13 za mu ajiye 3 muna tafi da wannan guda ɗaya sai kuma 7 plus 2 9 sai mu haɗa da wannan one ɗinmu 10 to shine anan za mu saka 0 sai kuma mu kawo wan din nan mu ba ya ba mu 10,000
To da fatan Allah ya bani ilimi mai amfani kuma ba za a makara da neman ilimin ba. Sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da laifin mu da zamani sai kun sake jina a nan gaba.